أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحرك من لساني يفقه قولي هكذا علم ما على ما علمتنا إنك أنت الأمين الحكيم رب يسر ولا تأمر مرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kibar mu ta yau da ita Allah subhanahu wa ta'ala za ta magana ne kan yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam halaki da kuma ya barka kibar tana farawa da kamar haka ya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin makoyinsa kuma annabinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ka zartuwa da yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati akan kowane aiki kuma ya umarci musulmai da mu'minai da su shagaltu da yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati inda yake fara a cikin littafin sa mai girma Al-Qur'ani cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إرادة أنكم الله تعالى ثبتها بسيئة أبيها لسا ومن شيء الذي أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى يقول من شيء أم أي الرحمة وأن شيء الله سبحانه وتعالى يقول شيء ومثاني أن يعمل شيء وما يجري فلا أن يجرم في سوى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عين أحكام حديث تشهرين والإمام مسلم الإمام أحمد قدوته عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكشفه duk wanda ya yi salati kwara ɗaya Allah ya yi alkawarin zai yi masa guda goma. Mutumin ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku yan uwana musulmi ina muku wasansu da ni da nake magana a gaban ku da dukkanin mu tare da tsoron Allah madaukakin sarki wanda yake faɗa a cikin littafin sa yake cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan nabiyyu amanu sallu 'alaihi wa sallimu ma'ana ayar shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa gaba ɗayan su kuma mala'ika da kasance to dukkanin su aiki ba a ɗaya suke shi ne sun shagaltu da yiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama salati ba ta riba daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ga musulmai ga mu'minai da duk wanda ya imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala da annabi nasa yake ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka imani ya ku wanda kuka imani sallu alaihi wa sallimu taslima في وعلى محمد صلى الله عليه وسلم لكن وكما تسليم ما لم تكن تسليم بنغلو ده يوا وكما لم يستكي معناتها معنى ثلاثة لما الله صلى الله عليه وسلم شيء أجرم ما الله سبحانه وتعالى أجرم ما الله صلى الله عليه وسلم ومن إن كلا ولله الله كما يجرم ما أن محمد صلى الله عليه وسلم تهنى كذلتها لما ثلاثة domin babu inda aka taɓa rubutowa cewa Allah ya sadarci da yin wani abu bani da yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a salati shi kawo kuma da mutsaci kullu yawmin huwa fi sha'anin dinnan da aka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake kudu ba ta cewa da cewa kaga Allah madaukakin sarki ya girmama kadari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya umarci musulmai da mu'minai da zamanto masu girmama adali na Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan roƙa wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'an nan da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ta al'ummarsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala kada ya halakar da al'ummarsa ta hanyar kiske turo mala'ika ya mana hawa kamar yadda aka yi wa wasu duk suka mutu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba tsawa ko ɗaya aka mutu duka san mu kamar da aka ce ini ko ɗaya shike wata al'ummar iska aka turo ko ta rika ɗaga su tana kada su tana yaɗa su a ƙasa saboda sun yi girman kai ko har suna cewa wai waye ya kai su ƙarfi ne ka dame ni ta ce wai annabi ta dame mu kullum kana cewa wai akwai Allah akwai Allah yanda muke da karfin nan Allah nan naka zai iya ja da mu ne Allah subhanahu wataala ya ce sallan bari in turo musu ɗaya daga cikin halitta na su sha mamaki su ne mutanen adawa Allah ya ce adawa wa ma'aru arsalna alaihim rihal aqim muka turo musu iska iska na ka ce ta yi kwana bakwai da dare takwas haka iska nan ta rika ɗaga sama tana taɗa su a ƙasa yadda kake ganin iska na ɗaukar leda ta yawo da ita a sama to haka iska ta rika musu Allah ya ce ga shi nan kai ma daga cikin al'ummar annabi Muhammad ka ta karantawa kullum domin karke wa Allah subhanahu wata'ala girman kai yake fatara al-qawma fiha far'a annahum a'jazu nahlun hawi Allah yake a tambaye su mutanen maka da suke kokarin kare ta annabi Muhammadu fa hal tarawu min baqiya shin akwai sauran wayannan adawan da suke cewa babu wanda ya kai su karfi babu annabi Muhammad sai ya rubuta Allah yake Allah karce wa al'umma ta irin wannan halakar da kaga kenan Allah ya aminta da Allah ya amsa wannan Allah ya kenan wani mawaki yana cewa Allahu azzama qabra jali Muhammad wa halala lahu sallan ladayhi azima fi mahkam al-tanzil qala li khalqihi sallu alayhi wa sallimu ma'anar wannan baitin shi ne mawaki yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya daraja ya ajjara ya girmama kadari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana wannan annabin nasa wata irin kalala mai girman gaske yake a cikin Qur'ani ne ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa halittarsa ki salati da sallallahi ga wannan annabin nawa wanda yake ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai dan uwana lalle hadisai da yawa sun zo kan maganar girman salati da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne abu kwara ɗaya wanda da kai Allah subhanahu wata'ala ya ce kara ninka maka Allah subhanahu wataala yake in kai kwana biyu za mu maka goma in kai goma Allah yake to ba goma za mu maka ɗari zani in kai ma annabi na salati dari to dubu ni zan maka in kai dubu to daga nan sai ka tattirgawa da sake ta hawa wannan wannan kaji wani aiki da aka ce za a yi haka a sai a ce man ja'a bil hasan falahu ashru amsal ma banda wannan banda salatin annaba wannan abu ne za a ce in ka ƙara mataki na gaba za a ƙara maka in ka ƙara a ƙara maka sai salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Nisa'i ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mun salati man sallallahu alaihi min ummati salatan mukhlisan min qalbi sallallahu biha ashara salawat ورفع ورفعه بها عشر درجات ومع عنه عشر سيئات معنى ولا حديث الشيخ وزعل صلى الله عليه وسلم يأتي duk wanda ya yi salati kwara ɗaya daga cikin al'umma ta mukhlisan yana mai tsarkake niyyarsa tun daga cikin zuciyarsa har zuwa harkarsa ba abin da yake nufi da wannan salati sai dan neman ƙarin kusanci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai maka bukatu to banda wannan Allah yake za mu ƙara ɗaukaka darajarsa mataki goma to goma yankin ta darajar ɗaya biyu kai dai ka ɗauka kamar jami'an tsaro a ce kawai daga daga kurtu kawai a ce an ɗaga ka yau rana ɗaya na bakin bahaushe wajen rage Allah ka yi batu ne rana ɗaya sai a ce ka zama aiki karama abu ne wannan to shi Allah mai sauƙi ne a wajen shi Allah ya ba mu sauƙi Allah ya ce sai mu ɗaukaka darajar da kuma to goma kurakurai da ta aikata manya-manya Allah ya ce sai da ka a yaƙe masa manya-manya guda goma saboda darajar yi wa annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati tsara ɗaya da kai yake Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya sallu alayya sallu alayya inni salati fa inna hadha kafir lakum domin salatin da za ku mini so ayyuka ce a gare ku wa sallallahu alaihi wa sallam ku nema min wannan wasilan nan wannan darajar ne innaha darajatun fi a'li janna domin wani ɗaukaka ce mataki ne maɗaukaki a gidan aljanna babu wanda zai samu wannan matakin ce wani mutum wanda ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sami kaga wannan tawadu ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ai ya riga ya faɗa cewa shi annabi Muhammad ne za a ba wannan wurin kamar yadda ka haddace a cikin Al-Qur'ani Allah yana cewa wa min al-layli fatahaddath bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yace ma mutum cewa yake da isnadin sa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku maimaita wata kwatan abin da ke kiran sallan nan yake ce idan da zaran na gane ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar kake irin na mutanen nan ka ce Allahu akbar ka ce Allah mai girma ne da sunan Allah mai girma ne amma a wannan hadisin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake so ka ce shine ka kara maimaitawa ka ce Allahu akbar in ka kara da cewa Allah mai girma wannan wannan hadisin ina har zuwa ƙarshen kira sallar ke zala sallallahu alaihi wa sallama yake sun mafallu sun mafallu alayya da an inda kira sallar sai ka yi mini salati bayan an yi wannan salatin zala sallallahu alaihi wa sallama yake sai ka roƙa ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan alwasila din zala yake cewa fa innahu man salla alayya salatan lalle wanda ya yi salati kwara ɗaya sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki zai masa guda goma sannan ka roƙa mini wannan mataki alwasila domin wani wani masauki ne a gidan aljanna wanda babu wanda za a baiwa ko wani bawa wanda ina fara ne kamar zai da yake bayani cewa an gama wannan sunan ga inda gidan ke tsaka Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kamar sa'ala liyal wasila duk wanda ya roƙa mini Allah wannan wannan addu'an Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma الدعاء تحكي وقرات لقائنا آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والتوسيع وحق اللهم مقام محمد الجاهل وحتى إنك لا تأتي المئات فسلم صلى الله عليه وسلم يا شيخ ولدي ولنا هذه هو التمييز duk wanda yi wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ki in sa ya wajaba kai ba zai ji wuta ba ni zan kashe shi ba fi kabbara inda gidan yake saka shi ne mutanen mu nawa ne in sun ji kiran sallah suke tsayawa ki wannan addu'a domin su samu damar su gidan ƙoƙari nan da ni da kai daga yau muna da aiki da ba a gaban mu tun lokacin da muka ji kiran sallah sai mu maine da kiran sallah ana yi da kiran sallah kuma mu yi wannan addu'a an gane wannan ko su ke nan sai mu je lahira ana dariya ana sanin dare ana shigewa aljanna Allah ya ba mu ikon ba wani yana daga hannu ya ce ai shi ne iya haske haka ta addu'a ba babu damuwa ba kuma malaman da ke kusa da kai za su koya ba sai hadisi imam tirmidhi da wanda ibn hibban shi ma ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi wanda ya fi kowa kusanci gare ni ranar lahira shi ne wanda ya fi ku yawaita yi mini salati idan ka fi kowa yawaita salati da Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a masallacin nan to ranar lahira za su kowa kusa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan abin ba yawan ilimi bane a yawaita yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati saboda haka tarbinka ta kai duka yadda kai ta ja in so mai kanta ne kai sai wanda ma bai da tarbi zai iya nema domin dai yayi kokari ya ga yaya zai samu dacewa kusanci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wani kake tunanin sai kai miliyoyi a ka fara kora daga guda goma goma ne kullum za ka yi mu'allam salati goma bana na goma ya yi kai domin ko kai ka ba yaron ka naira goma ne za ka ga yaron dai to ya dai sha ruwa kwara ɗaya shi kenan kuɗin ya ƙare to sai ko da kake neman kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akalla dai sai kai kullum Allah ya ba mu kai yara wannan shine hikima ko farko ba ta ji suna farawa da salati da manzon Allah da ya ga Allah ko kuma salati da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wanda ke da cewa ya kuɗa wannan musulmi ko shakka ba mu Allah na da cikin sarki ya umarce mu da mu girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin babu hadisa wanda yake Allah gaskiya duk magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa gaskiya ne ko Allah ya yi tambaya kan tsakanin girma yana cewa wa man afqa min Allah illa wa man afqa min Allah hadisa babu wanda yake Allah الله سبحانه وتعالى يقول هذا فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزله أولئك هم المفلحون معنى وأن الآية في سورة الأعراف في الله سبحانه وتعالى يقول هذا وأن تسكي إيمان دعنا محمد صلى الله عليه وسلم bayan sun yi imani da annabi Muhammad da tsaya ba wa azzaruhu suka girmama annabi Muhammad wa nasaruhu suka taimaki addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi'u wattabi'u nuran ladhi unzila ma'ahu suka yi aiki da karantar wannan na alqur'ani wannan alqur'ani da kake gani to ya zama to duk aikin da kake yi yana yin daidai da umarnin da alqur'ani kana hamuwa da abin da alqur'ani yake shine nan wattaba umuran da zai islama Allah ya ce duk wanda ya haka ulaika humul muslimuna in kana neman masu samun babbar rabo ka ga nan, to su ne masu samun babbar rabo da an zo lahira shi kenan sai da ce maka udkhuluha bi salamin aminin shiga kana cikin masu aminci domin da ne ka riga ka sha wahalar cikin a duniya Allah ya samu yan uwa da lokaci ya riga ya rike mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zama lada wannan muka kare ta kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana innahu wali dhalika qadru alayhi ni mal maula wa ni al-nasir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي الا بالله الحمد لله الذي اصطفى محمدا نبيا ونبيا واختار الاستدار بالصلاه عليه وامر المؤمنين بالصلاه عليه وامر المؤمنين بالصلاه عليه قائلا في كتاب الحديث ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على سيدنا محمد أي خلق الله رحمة المهجاة القائل من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها أشهر رواه مسلم ما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي الكريم القائل في كتابه الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومعنى صلاتنا التعظيم الله سبحانه وتعالى عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا وأمرنا أن نطلب منه سبحانه وتعالى أن يزيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرفا وتعظيما وأن نطلب له السلام أي الأمانة مما يخاف على أمته يقول الشاعر الله حصل قد رجال محمد وأنال له فضلا لديه عظيما بمحكم التنزيل قال لخلفه صلوا عليه وسلموا تسليما إخوة الإيمان لقد ورد في قول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منها ما رواه النساء يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي من امتي صلاه مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات ومنع عنه عشر سيئات وفي حديث الامام احمد يقول رسول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فانها زكاه لكم واسال الله لي الوسيله فانها درجه في اعلى الجنه لا ينالها الا رجل وارجو ان اكون انا هو في حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلى الله علي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعرض من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وفي حديث الترمذي وابن حبان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس في يوم القيامه اكثرهم عليه الصلاه اللهم اجعلنا منهم يا اكرم الاكرمين بسم الله الحمد لله حمد الحامدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد بفقه الإيمان لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وهو أصدق القائلين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقوله عز وجل وعزروه معناه أثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحوه وعظموه فاحترامه وتوقيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين وعمل من أعمال المؤمنين ونهج الأولياء والصالحين وقد جاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار أي بنات يضربن بكف ويتبنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم اني لاحبكم وهذا يدل ايها الاحبه على مشروعيه نبي رسول صلى الله عليه وسلم مع الضرب بالجوف لأن رسول الله عليه وسلم الذي لا يسأل عن منكر لم ينكر عليه بل مداهن على ذلك فدل ذلك على أن مرء صلى الله عليه وسلم أراد وجماعة بالسوء أو بدونه قربة إلى الله عز وجل وعمل مقبول وليس ببدعة سيئة كما يزعم بعض الناس بل هو الله سبحانه وتعالى مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة في كتابه في كتابه الكريم التي أظهر بها مقال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشرح حاله وعظيم قدره وقدره قال عز من قائل إنك لعلى خلق عظيم وفي آية أخرى يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم ارزقنا معرفة نبيك محبة خالصة وأمتنا اللهم بها واشرح بكينا وأوردنا قوله يا أكرم الأكرمين وارزقنا شربه منه لا نطعم بعدنا أبدا يا أرحم الراحمين وارزقنا اللهم بزيارته قبل موتك وارزقنا اللهم بزيارته قبل موتنا يا أرحم الراحمين ومجاورته بعد موتنا يا جلال الإكرام الإيمان إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا Thank you.